بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من رانا جمعة watan ramadan yana da kwana bakwai alif ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau muna bakwai ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci namu na sabana bank wanda muke a cikin birnin sokoto da muke tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a cikin suratul kahfi wadda jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da shida almalu wal banuna yau insha Allah za mu tashi fassara da bayanin aya ta arba'in da bakwai zuwa abin da ya sauwaƙa wa yau mun sayyirul jibal
wa yau mun sayyirul jibal wa tawal ardu barizatan wa hasharnahum wa hasharnahum falam nughadir أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا to bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayanin cewa duniya ba a bakin komai take ba kuma ya faɗi cewa dukiya da 'ya'ya wanda da su ake kuri a duniyan nan ba su ya kamata mutum ya mai da hankali zuwa gare shi ba to sai ya karkatar da zancen zuwa ga wa'azi game da abin da ya shafi ranar alkiyama domin ita ce mafarin ranar da take a tabbas ko kuma mafarin rayuwa tabbatacciya wadda a nan ne wanda ya samu alkhairi a wajen Allah zai dawwama a cikin alkhairi to shi kuma ita kuma alkiyama tana da abubuwan da sai sun faru sannan alkiyamar ta faru wasu kuma za su faru tare da alkiyama to daga cikin su sai Allah ya fara bayanin wasu daga cikin su ana yace wa yawma nusayyirul jibala alwawu huna wawul ataf ko kuma wawu uzkur ai uzkur yawma nusayyirul jibala ka ambata musu sallallahu alaihi wa sallam ranar da zamu tafiyar da duwatsu suna inda suke amma za mu ɗauke su mu canja musu yanayi su koma yanayin da ba shi suke ba da a ƙasa suke amma yanzu za a gansu sun koma sama musayyirul jibal tasirul jibal ɗin a sa su su dinga gudu a sama kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a wasu wuraren a cikin alkur'ani da za mu zo musu wataral arda barizatan kuma ranar da za ka ga al'arda ita wannan duniyar barizatan fili ne fetal ta fito fili ta bayyana kana ganinta daga ko'ina za ka iya riskarta aga abu biyu kenan tasirul jibal ru'yatul ardi barizatan wa hasharnahum sai mu tashi mutane gaba daya falam nughadir minhum ahadan ba wanda zamu bari a cikin su da za a ce shi sai a sakan bat sannan za a tashe shi ko shi a ce an haƙura ba sai an tashe shi wa uridu ala rabbika sannan sai kuma su bujiro gaban ubangijinka subhanahu wata'ala saffan a jere sai Allah ya ce musu laqad ji'tumuna gashi dai kun zo mana kama khalaqnakum awwala marratin kamar yadda muka halicce ku a ranar farko to yanzu ma kun sake dawowa ba kaya a jikinku da gashi ya yi ku yawa da loba a jikinku a wani irin yanayi irin yanayin da ba ku da ikon da za ku iya canja shi kamar da karace ku a farko sai a ce da kafirai masu laifi a cikinsu bal tunaninku da kuke ya ɓaci za'amtum allan na ja'ala lakum maw'idan ku da a duniya kuna zaton cewa ba za mu sanya muku wani lokaci da za mu haɗu da ku ba ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah ya ce wa wudi'al kitab sai kuma a zo a ajiye littafi wanda a cikinsa aka rubuta ayyukan mutane waɗanda suka aikata a duniya sawa'un na- na kirki ko kishiyarsu fatar mujrimina mushfiqina mimma fi sai kaga masu manya manyan laifuka a wannan ranar suna cikin razali da tsoro na abin da ke cikin littafin saboda sun tuno sun aikata ayyuka ba daidai ba kuma sun san ubangiji sai ya tona musu asiri a ranar sai ka gansu a firgice waya na hakan suna cewa ya wailatana ya kai can mu mali hadal kitabi wai me ya samu wannan littafin ne me ya samu littafin nan ne la yughadiru saghiratan baya kyale ayyuka da aka aikata su na laifi komai kankantar su wala kabiratan baya kyale manya illa ahsaha sai ya turo su ya kididdiga su ya bankado su Allah ya ce wajadu ma amilu hadira sai su samu abin da suka aikata gashi nan ya an halarto musu da shi wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijin ku ba- ka baya zaluntar kowa to anan wannan ayoyi guda uku wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa'azi suke mana akan abin da zai faru a tashin alkiyama kuma suna ɗaya daga cikin al'alamatul kubra na tashin alkiyama wanda da- da zarar sun faru to an shiga cikin alkiyama daga su kuma babu sauran wata rayuwa a irin tsarin ta na ɗabi'a wanda take a da shi yasa Allah ya ce wa yawma nusayyirul jibal lokacin da zamu tafiyar da duwatsu wannan ita ce kira'ar jumhur wa yawma nusayyirul ji- wa yawma nusayyirul jibal amma kira'ar ibn amir ash-shami da ibn kathir al-makki da abu amr al-basri wa yawma tusayyirul jibal ka tuna ranar da za a tafiyar da duwatsu to da kira'ar talata da kuma kira'ar saba duka ma'ana ɗaya ce nusayyiru tusayyiru tasirul jibal din shine naqluha an makaniha za a ɗauke su daga inda suke duwatsu kuma kala-kala ne amma waɗanda ake nufi a nan su ne tsaunuka manya-manyan tsaunuka irin waɗanda ake buga misali da su a duniya domin in har aka ɗauke su aka canja musu guri to kaga wanda bai kai su ba kuma min babu aula a ce ya bi su kuma abin da ya sa wa'ancan ɗin suka tashi shi zai sa wa'ancan ɗin masu tashi kuma wannan dalili ne akan ikhtilalun nizam gaba ɗaya tsari normal nature da Allah ya gina duniya akai a lokacin komai ya lalace Allah ya tarwatsa komai sama ma ta fashe taurarin ma sun faɗo to kaga abin da ake kira na gravitational gravi- gravitational force wato wannan karfin da yake rike komai wanda yake kasan leya ai wanda yake kasan kasan kasa wanda kusan daga nan har zuwa kusan kilomita 300 a sama duk wani abu da ya tashi komai nisansa in dai ba an yi manipulating ba sai ya dawo kasa saboda wannan force din wanda ake cewa sa Isaac Newton shi ya fara discovering ɗinsa amma dai dama akwai shi Allah subhanahu wataala kuma ya san shi ko da ɗan adam bai isa zuwa gare shi ba dama akwai shi to wannan ɗin gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala zai tafiyar da shi sai ya zama idan shi force ɗin shi Allah ya kaddara yake rike komai ya hana komai motsi kuma yake fusgo abu da yake a sama in dai shi ne to kuma shi ma Allah zai ba shi umarni ya saki aikinsa ya dakata daga aikin da yake idan ko ubangiji yake halittar wani abin daban da ba shi ba wanda ba mu sani ba to dai Allah zai canja yanayin gaba daya Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa yawma tamuru sama'u يوم تمور السماء مورا na'am وتسير الجبال سيرا ita wannan ranar ita ce za ka ga sama tana motsi matukar motsi ƙarshe ma fashewa za ta yi ta keci duwatsu kuma ka gansu suna gudu suna tafiya saboda da suna ƙasa Allah kuma ya ɗauke su ya yi sama da su kamar yadda ya faɗa idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha إذا kadhiba وقعت الواقعة ليس لواقعها قعدها كاذبة خافضة رافعة na'am to khafidatur rafi'a din yana ɗaya daga cikin fassarar da aka yi mata cewa za ta ɗauki abubuwan da suke ƙasa ta yi sama da su kamar duwatsu kenan rafi'a kuma za ta sakko da na sama kamar taurari kenan mun fassara ta kuma a wancan lokacin za a ga mutane kamar suna da kima da daraja a duniya amma a gaban Allah ba a bakin komai suke ba sai ka ga ranar ta mai da su sun zama kaskantattu wasu kuma kai a ka ba su da kima da daraja amma sai ka ga a gaban Allah kuma an yi sama da su a wannan rana duka waɗannan ma'anoni guda biyun dukkan su daidai ne kuma dukkan su akwai dalilai da suke tabbatar da haka kuma zai yiwu a ce duka wannan aya ta cikin waƙi'a tana nufin su shine ma'anar tafsirin dan a gaya maka faɗin da ayar take da shi gwargwadon abin da Allah ya hore aka iya riska na dalilai haka Allah subhanahu wa ta'ala ce idza shamsu kuwirat bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت na'am وإذا النجوم انكدرت نعم.
وإذا البحار سجرت na'am wa idza al-isharu وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش- وإذا الوحوش حشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت azzu ka wuce ayar da nake so in faɗa baka karanto sa wa idan jibalu suyirat idan duwatsu suyirat aka ɗauke su daga inda suke ba a faɗi inda za a kai su ba amma an faɗe su a wata ayar kaga wa yawma nusayyirul jibal ko qira'ar ibnu kasir da abu amr da ibnu amir wa yawma tusayyirul jibal kaga nan kuma wa idan jibalu suyirat idan aka ɗauke duwatsu daga inda suke to Allah zai gaya maka a cikin suratun namli ina za su je Allah ya ce wataral jibala tahsabuha وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب Allah ya ce wataral jibala sai ka ga duwatsu jan tahsibuha jamidatan a kira'ar nafi'u da ibn al-ala al-basri da ibn kasir al-makki da alim kisa'i tahsibuha kira'ar jumhur kuma tahsabuha jamidatan kai a saninka da kai musu ba sa motsawa tsaunuka ka san su je a tsaye suke a girke a waje daya amma sai ka gansu wahiyar ta murru suna gifta kamar zahab da gudu irin yadda giragizai suke yi to haka za su haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ya- ya- ya gaya mana cewa su duwatsun za su zama tamkar auduga ce wacce aka kaɗe ta aka cire anguriya cikinta sai allah maɗaukakin sarki yake cewa yau mata kunu sama'u kal muhul يوم تكون السماء كالمهل na'am وتكون الجبال كالعهن kaga wata kunul jibalu duwatsu za su zama kal'ihin kamar audigar da aka kaɗe aka cire waɗannan ƙwallayen baƙaƙe na jikinta in an sake ta iska na zuwa ɗaukar ta zata to haka duwatsu za su zama saboda rashin ƙwarin da suke da su a wannan lokacin haka Allah madaukakin sarki yake cewa yawma taku yawma yakunu nasu kal farashil mamfu يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دوا صوفا.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش al'ihin din dai shine wanda aka faɗa a can kal'ihin al-manfush kamar auduga ce da aka kaɗe ta aka cire anguriyar cikin ta ta zama ba ta da ƙwari haka duwatsu zaka ga su a wannan ranar ko anan wanda ya laifi ya san ya shiga uku allan da ya yi duwatsun nan ya ba su wannan ƙarfin amma ya mayar da su haka to gwanda ma auduga ita zaka iya ganin ta a ciccure amma da ƙasa ce ko yashi fa to duwatsun za su zama tamkar ƙasa ce da aka yashi ne aka iba aka watsa shi sama Allah madaukakin sarki yace yawma tarjuhul ardu wal jibal يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Allah yace yawma tarjuful ardu ranar da ƙasa za ta dinga girgiza wal jibalu tana girgiza da duwatsu a cikin ta wa kanatil jibalu su kuma duwatsun a lokacin sun kasance kathiban yashi ne rairayi mahilan wanda yake an watsa shi to haka za su zama kamar duwatsu sun zama tamkar ƙasa na an nuna maka ƙarfin iko da mulkin ubangiji subhanahu wata'ala to duwatsun haka Allah zai dandake su kuma ya sheke su Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan wannan ayoyin da ya karanta mana khafizatur rafi'a idza rujjatil ardh idza rujjatil ardh إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال
Allah ya بسا ce idza rujjatil ardu idan aka rarrauta ƙasa aka girgiza ta rajjan girgizawa ta gaske wa bussatil jibal su kuma duwatsu aka nike su ai sarat kalbasisa albasisa din kuma shine ah, kamar a dauki dabino a shanya shi ya bushe sai a dandaka shi a dandaka shi a dake shi domin a sa masa mai a kwaba shi ya zama kamar ta aya ana cin sa haka kamar dakuwa haka muke ce mata irin abin da ake yi da aya din to ya zama kamar basisa wanda ana yin sa ana ya zama kamar gumba ko kuma garin da ake garin gero da ake daka shi sannan a ture shi ya zama ana yin dawo ana yin fura da shi ana ana dama fura da shi to na garin ba dunkulallen dawo ya ake ce mishi anan eh a dawo dunkulallen kenan amma akwai wani gari haka da za a gan shi shi ma ana ɗiba shi ana barbada gumba yawa gumba barakallahu fikum mu kuma can gumba din ita ce ake yin an yi mutuwa sai a kwaba gero a mai da shi ya zama wani yanayi a sa masa siga to duwatsu haka za su zama jama'a sai mu dinga sawa a zuciyarmu mu ga ba wani mutum mai ƙarfi mai yajin zuciya mai sadaukantaka mai tarin dukiya mai tarin jama'a mai iko wanda zai gagara Allah tun kan aje ga Allah ma zuwa na ƙarshe ga yanda duwatsu za su zama wa yau manu sayyurul jibal ku daina tunanin dukiya ku daina tunanin abin da za ku yi da dukiya ku tuna ranar alkiyama ranar da za mu yi wa duwatsu haka wa yau manu sayyurul jibal ka ji fa Allah saboda isa da iya zance da ce wa yawon sayyiru Allahul jibala sai ce wa yawon nusayyiru lafzu man ma'ahu ghairuhu asali nusayyiru in kai da wasu ne ko kuma almu'azzimu nafsahu wanda ya isa shi Allah ya isa ya jiji da kai wa yawon nusayyiru jibala a gaishe ku sa Allah ce ranar da za mu tafiyar da duwatsu mu canja musu wuri shi kadai ne fa amma yake faɗa haka shi yasa ka kiyaye irin magana ta ubangiji wallahi ka kyale ubangiji shi kadai yayi yayi abinsa kai ka zama mai kankan da kai duk irin matsayin da ka taka kyale Allah shi yayi shi ya isa yayi wataral arda barizatan sai ka ga duniya kuma gaba ɗayanta ta bayyana daga nan sai ka hango inda ba ka taɓa san za a iya hangowa ba limaza tabruz li khuluwiha anil abniya saboda gaba ɗaya babu gi- ba gine-gine a kanta dama abin da yake hana ka daga nan ka hango makka saboda ai akwai gine-gine da yawa akwai duwatsu da tsaunuka da sauransu sun hana ka ka hango can ƙarshe amma daga inda kake ma watakila sai ka iya hango china to allah ya canja yanayi al'amura sun canja kuma wannan zai faru ne bayan an riga an kawar da duwatsu kamar yadda allah ya faɗa a cikin suratu tsaha wa yas'alunaka 'anil jibal ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا مهم.
لا ترى فيها عوجا ولا kaga أمتا Allah ya ce za su zo su tambaye ka game da tsaunuka to ka ce ubangiji zai dandake su ya sheke su dandakewa shekewa yanzu ku rabbi nasfa fa yadharuha qa'an sai Allah ya bar duniyar sai ta zama wani fako ne safsafan wanda yake daidai wa daida la tara fiha iwajan babu wata makaifa wala amta ko wani kwari gaba ɗaya in ka tashi daga farkon inda kake har ƙarshe haka zaka hango duniya ba kwana haka take to ka san aiki ya kama kenan za a fara tashin alkiyama to wasu kuma suka ce a watar al-arda barizatan a a zaka ga ƙasa tana fito da abin da yake cikin ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa id wa id wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha idan ita ma ƙasa muddat aka miƙar da ita ya zama ai ai jama'nahum lil hisabi wal jaza ka faɗe mu tara su domin a ranar wanda ya cuci wani a ranar za a biya shi haƙƙinsa a ranar Allah zai bijiro da ayyukan ku ya auna ya saka mu ita ce ranar da za a tsaya ita ce ranar alkiyama an kira ta alkiyama ne saboda mutane za su tsaya ba wanda za a ba kujera ya zauna ba wanda za a kawo a ce zauna ka huta a tsaye za a yi a ƙare shi za a ce mata alkiyama to wannan taron duk waɗanda Allah ya halitta su ya tara su Allah ya faɗa a cikin waƙa ya ce kul innal awwalina wal akhirin
Me za a yi musu? Allah ya ce ka gaya musu cewa mutanen farko da mutanen ƙarshe tun daga ɗan farko na annabi Adam zuwa ƙarshen ɗan da za a haifa la majmu'una duk sai an tara su gaba ɗaya ila miqati yawmin ma'lum za su taho a koro su su zo wannan wurin wanda Allah Allah ya faɗe shi an san shi an yi bayaninsa kowa sai ya zo wurin ba wanda ba zai zo ba Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ومن أصدق ومن أصدق من الله حديثا Allah ya ce Allahu Allah abun bauta la ilaha illahu ba wani wanda ya cancanta a bauta masa a jingina masa aiki da halittu baki ɗaya illahu sai shi kaɗai wanda duk aka yi haka an yi zalunci in ba shi ba la yajma'annakum naran sai ya tara ku gaba ɗayan ku ila yawmil qiyamati sannan a kura ku zuwa inda za ku tsaya a wannan ranar da a tsaye za a yi ta takari larai ba fihi wannan ba shakka a cikin sa wa man ahsanu wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa waye yafi Allah gaskiyar zance babu shi to Allah ya faɗa kuma haka sai ta faru haka ya faɗa a cikin suratul taghabun yace yawma yajma'ukum يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن yace ranar da zai tara ku gaba ɗayan ku li yawmil jam'i saboda wannan ranar ta taro zalika wannan ranar ita ce yawmut taghabun ranar kwafe ranar cijuna ranar kamunga ranar da 'yan wuta za su gaje rabuwar gidajen da suka yi saura a wuta na 'yan aljanna da ba su shiga ba ranar da mutum zai shiga cikin da na sani da cizon yatsa kamar wanda aka yi wa cinikin kamun ga ba shi da damar da zai ce a koma a tashi cinikin ranar da wanda aka batar zai dinga jin haushi da takaicin wanda ya batar da shi kuma ba yadda ya iya haka zai haƙura haka Allah zai tara kowa da kowa zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud
مجموع له الناس وذلك يوم to مشهود shine ma'anar wahasharnahu to ba ma mutane kadai ba hatta ragowar halittu duk Allah sai ya tara su a wannan wajen baki daya wama min dabbatin fil ardi wala وما ta'irin
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إلا أمم أمثالكم ما فرطna fil ما kitabi min shay فرطنا في الكتاب من شيء thumma ila rabbihim ثم إلى ربهم يحشرون kaga babu wata dabba a ban ƙasa ko tsuntsu da yake tashi da fukafukansa guda biyu face su ma halitta ne kamar ku akwai tsarin da Allah ya musu akwai kuma abin da Allah ya hore musu akwai umarnin da Allah ya musu duk wani abu da ka sani da zai amfani dan adam duk wani abu da ka sani da yake da alaka da shari'a ba mu bar komai ba sai da muka yi bayanin sa a cikin littafi ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun sannan duka wayannan dabbobin za a tara su a gaban ubangijinsu to kaga ashe ba mu kadai za a tara ba har da raguwar halittu ko halitta ka cuta ka zalunta to Allah zai tashe ka da sura na alkiyama wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ay lam natruk ahadan ba wani wanda zamu bari fa yatakhallafu an alqiyamati a ce wai shi banda shi aka zo farfajiyar alqiyama a ce shi bai zo wajen Allah subhanahu wataala ba wa uridu ala rabbika saffan gaba ɗayan su za su bujuro saffan sahu sahu a gaban ubangiji kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa gaba ɗayan su za su zo wato wasu malaman suka ce anan abin da yasa aka ce saffan saboda yadda ka san sahu ɗaya ne duka Allah zai gama da su a lokaci ɗaya ba wani abu da zai wahalar da ubangiji ko kuma za a zo da su layi layi jeri jeri kowaye na mutane ana musu hisabi ana gama da su sai Allah ya ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra wasu ko malaman suka ce a'a kamar wa uridu ala rabbika wato za a bujuro da su a gaban ubangijinka subhanahu wata'ala a lokacin ubangiji subhanahu wata'ala zai yi musu magana zai ce ya ku bayina an Allahu la ilaha illa ana ni ne Allah ba wani abun bauta da gaskiya sai ni ana arhamur rahimina wa ahkamul wa ahkamul hakimina duk wasu masu tausayi ni ne mafi tausayin su kuma ni ne mafi mulkin masu mulki wa asra'ul hasibina kuma ni ne mafi garaje ko mafi saurin sakamako abin da ake nufi da sauri shine yanzu a yi a gama wasu malaman suna fassara sauri da garaje da sauri da garaje da gaggawa da hanzari kusan duka suna kusa da juna sai dai yau da gobe takan ware waɗansu kalmomin ya zama sai a irin abu kaza da abu kaza ake amfani su gaba yanzu yawanci garaje sai ka ga a saurin da ba a so amma al'asul shine a fassarar sur'a a larabci shine garaje din shi kuma sauri fassararsa shine ajala al'ajala wasu kuma suka ce a'a da as-sur'atu da al'ajala din bainahuma taradu kowanne yana iya nufin sauri kuma yana iya nufin garaje wanda kuma kowane yare yana da wannan nasa hurry haste da sauransu da ga kowane yare yana da nasa yana da irin yadda ake furta kalmomi za ga akwai wasu kaban ma nasir kabara shi sur'a din yana fassara ta da garaji to ma wasu gaskiya suna dan jin tayi bambara kai kai namiji da suna hajara da ya kamata dai a ce sauri din ya dan kula da bi haka sai ya zama wa asra'ul hasibina mafi saurin masu hisabi duk yawan duniyar nan hisabin lokacin mutum ɗaya za a yi musu ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun ya ku bayina zaɓaɓɓu ba tsoro akan ku yau ba bakin ciki ahdiru hujjatakum kowa ya fito da hujjarsa wa yassiru jawaban fa innakum mas'uluna muhasabuna dukkan ku za a yi muku tambaya kowa ya fito da hujjarsa ya mala'ikati ya ku mala'ikuna aqimu ibadi sufufan ku tsayar da bayina sahu sahu ala atrafi anamil aqdamihim lil hisab tsayuwar da za a yi a ranar kowa zai tsaya ne a gefen yatsansa na yatsansa na kafa ba wai za ka tsaya da kafarka ba ne saboda inda kake in ka ce za ka zira kafarka sai dai ka dora ta a kan yatsan wani ko a kan kafar wani saboda turmutsutso wannan hadisi ya kai matuƙa wajen nuna razani akan irin abin da zai faru a wannan ranar imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rama ya kawo shi a cikin tazkira kuma ya kawo shi a cikin tafsiri muhammad al-amin shafiqi Allah ya ji kansa da rama ya alto shi daga imam al-qurtubi dan ya fassara wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra awwala marra din kowa mun halice shi shi kadai to dan haka kowa shi kadai zai zo ba wanda zai zo da yan agaji ko fadawa ko wani odile ko security kowa zai zo shi kadai wa laqad ji'tumuna furadan kowa zai zo shi kadai kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a farko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka hore muku za ku bar shi a bayan ku ba za ku zo da kuɗi ba ba za ku zo da gida ba za ku zo da alfarma ba wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka wa'anda kuke tunanin abokan tarayya ne naku masu taimaka muku kuka hada bautar su da Allah ko kuka dauki matsayin Allah kuka ba su to yau gashi ba su ba ma ganin su sun zo tare da ku laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazkumuna abinda kuke tunani yanzu ya kun neme shi kun rasa da haka ba yadda za ku yi Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda kowa zai zo Allah shi kadai ne kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin to shine laqad ji'tumuna لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا للي كافران تكينكو سنزة تشيوا بدا مسا مسوان لو كتيد ذا محمد رسول الله سيأتي وما نحن بمبعوثين مو بدا أتاشي وما نحن بمنشرين با وند ذي قال تاشي فالله يتي بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا كما يدى ذا مزوم جاء غبا ذا مداكتا أنا سبو دا يو ذا قدمت دا tallafi da za a bayar na marayu da kuma masu karamin karfi cikin irin aikace-aikacen da wannan kungiya mai albarka tun daga matakin ƙasa da kuma jiha-jiha da karamar hukuma karamar hukuma da gunduma-gunduma shiya-shiya majalisi-majalisi suke yi wanda wannan wani aiki ne da allah ya yassare mana ƙarƙashin jagorancin shugabannin da muke da su masu amana masu tunani da hangen nesa masu tausayi wanda kullum muna ƙara faɗa ina yawan gudun yaban shugabanni in suna wurin amma tsakani da Allah daga cikin rahmar da Allah ya yi mana da taimakon da Allah ya mana a wannan zamanin shine Allah ya azarta mu da jama'atu zatul bid'a wai kamatu sunna kuma fil ghalib a wurare mafiya yawa mafiya yawan shugabanninta mutane ne waɗanda ba su da wata himma da kokari da kai komo irin hidimtawa al'umma shugabanci ne da ba albashi ake biya shugabanci ne da ba za ka taɓa yin tsira daga zargi na mutane mafi kusanci da kai ma sai ya iya zargarka wanda ya fi kowa fa'idantuwa da irin alkhairin da kake yi ka yi masa da na ƙungiya ka yi masa da naka amma kuma watakila da shi za a haɗu a zage ka amma za ka ga hammin shugabannin namu ba su damu da wai su mai da martani a kan cutarwar da ake musu tun daga matakin ƙasa har zuwa matakin jihohi wasu shugabannin za su tsaya su yi jan ido domin a tsara amanar ƙungiya da yawa akwai shugabannin da wallahi taimakon da ake haɗawa su ma suna da bukatuwa da zuwa gare shi amma su rinsa idan su su tsaya su jajirce ba za su karɓa ba ba za su turo 'ya'yansu su karɓa ba ba za su turo na kusa da su su karɓa ba amma yau cutarwa hatta kai ɗan siyasa ne zai tasa malamai a gaba ya ce wai duk matsalolin rayuwar nan ku kuke kawo shi kun shiga siyasa kun kanka ne kun shiga kaza kun kanka ne kun shiga kaza kun kanka ne tare da rashin sanin cewa su fa malamai su ne wakilan Allah a ban ƙasa suna da ruwa da tsaki a komai da komai to ba abin da za mu ce musu sai Allah ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu zunzurutun ikhlasi abinda suke yi wajen neman ganin cewa al'umma sun samu sararawa wanda da aikin ƙungiyar nan ya taƙaita kawai a iya wa'azi ne da wa'azantarwa amma yanzu yau an wayi gari an lura an ga aspect na rayuwa ba iya spiritual bane yanzu an tafi zuwa economic an tafi zuwa ga social an tafi zuwa ga political an ga cewa dole kowane bangare sai an taba a rayuwa don haka a ko'ina za ka iya ganin kungiyar izali wani wai ya taso ice shi yana ganin kungiya kaza ba ta roƙo ba ta zuwa ta ce a yi mata to ita ta gaba za ta zo a yi mata wataƙila ba ta yin ayyukan jin kai ne da agaji mu kungiyarmu tana yi kuma saƙon tun da ɗorawa ne akan inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar al'umma manzala sama yana kwankwasa ƙofar kowa ya kira ka ka zo kai ai ba sa zuwa su ce taimaka min in sai motar da zan dinga shiga zo ka gina min gida a'a sai dai su ce maka zo ka taimaka a yi abu da yawa suna ganin cewa wai za a yi tafsiri an zo an nemi tallafi da agaji na tafsiri in ka tattara abin da ake tattarawa na tafsirin bisa matsakaicin kiyasi tsakanin gudanarwar da waɗanda suke tafsirin ba sa cin kaso ɗaya bisa goma gaba ɗaya al'umma ake mayarwa da kaso casa'in bisa ɗari ko sama da haka to ka gaya min wacce ƙungiya ce a faɗin najeriya ta addini wacce take yin irin ayyukan agaji a irin wannan lokacin irin wannan ƙungiyar ta kuma fatanmu shine kamar yadda muke yin abubuwa a koya mun rungumi tajwidi kai tsaye kowa ya koya yanzu tajwidi ya zama ma ba mu muka fi kowa ba amma taro a kai in gode wa Allah yanzu an zo musabaka ba lalle ne kaga ahli sun da in kana ya ce kai kakala ne dawa ya san karatu tsakanin magariba zuwa isha sai yan izala kadai da can makarantar mata aure in kuka bude ta an dinga zargin ku kenan a ce a nan ma ake zina da mata ana kaza yanzu yau an waye gari kowa ma yana yin makarantar matan aure in ba ba kai ba kenan to wannan ayyukan na alkhairi su ma burin mu a zo a tattaru a haɗu a yi a taimakawa al'umma ba lalle sai hukuma ce kaɗai za ta agaza wa al'umma ba a taho masu taro da ɗari da kwabo a zo a haɗu a yi allah ya saka wa shugabanninmu da alkhairi a na ce dogon lokaci sosai a muna amfani da wannan dama a ƙarshe jiya a kafin mu sanar da ta'aziyyar mu zuwa ga da jaji zuwa ga duniya baki ɗaya ta rasuwar wannan bawan allah ɗaya daga cikin malamai da muka rashi ashe an riga an kashe kyamarar hikimar kuma isar da ta'aziyar saboda akwai mutanen da suke da haƙƙi a kanmu da ba za mu iya isa zuwa gare su ba to amma zancen mu zai iya isa zuwa gare shi kamar yadda muka faɗa a jiya da kuma kuɗuban mu ta juma'a yau mun tashi jiya da rashin ɗaya daga cikin manyan manyan jagorori da jigogi na da'awa a wannan ƙasa tamu mai albarka sheik alhassan sa'idu jingir sheik sa'idu alhassan jingir sa'idu alhassan jingir wanda yake har zuwa rasuwarsa shine mataimakin shugaban majalisar malamai na biyu shine mataimaki na biyu na shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'ati za ta biya wa ikamata suna wanda malam sani haya jingir yake jagoranta kuma malami ne da tare da su aka yanke wa kungiyar nan cibi mai albarka tuntuncin asali kuma tare da su aka ɗauki da'awar ta aka yada tun ma ana haɗa baki ɗaya kuma har zuwa rasuwarsa an san shi a matsayin malami mai wa'azi mai karantarwa mai kira zuwa ga addinin Allah a roƙonmu shine Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya lakana masa hujjarsa Allah ya bashi ikon amsa tambayoyi Allah madaukakin sarki ya damsasa kabarinsa ya haskaka kabarinsa Allah ya zama khalifarsa a cikin iyalansa rashin da al'umma ta kuma Allah ya mayar mata muna mika ta'aziyar mu zuwa ga shi malam Sani Haya a matsayinsa na jagoransa sannan kuma muna miƙa ta'aziyyarmu zuwa ga sauran jagorori zuwa ga iyalin wannan bawan Allah zuwa ga ƴan uwansa da abokanansa da masoyansa zuwa ga al'ummar musulman Najeriya baki ɗaya da al'ummar Najeriya da ma al'ummar musulmai baki ɗaya a bisa wannan rashi Allah ya yafe masa kusakuransa mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum amma ba'd a wannan kungiya mai albarka reshen jihar Sokoto jama'atu izatul bid'a wa iqamatus sunna reshen jihar Sokoto karkashin jagorancin shugaba mai adalci kuma dattijo fadilatu Sheikh Alhaj Awwal Sulaiman Romo hafizahullah wa ra'ah da kuma shugaban majalisar malamai fadilati Sheikh mai damma shagari Allah ya kara musu lafiya da majalisar su baki ɗaya da majalisar agaji akwai jagoranci da aka kafa na musamman wanda shekara da shekaru ke jagorancin wannan amana ta abinda ake tattarawa daga hannun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama domin a mayar da ita zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwamiti amintacce mai amana ga sunayensu zan zan karanto tare kuma da mukaminsu a cikin wannan kwamiti wannan kwamiti yana karkashin jagorancin mai girma ambasada alhaji abubakar shehu wurnu a matsayin shugaba gashi ya tashi an gan shi allah ya ƙara lafiya ya ƙara tsakon kwana sai kuma mataimakin shugaba kuma shine honorable zakari muhammad shinaka allah ya ƙara masa lafiya mataimakin shugaba kenan to sai kuma imam usman muhammad da bagin ardo dattijan malami yana wajen tafsiri shi kuma wakili ne daga nan zuwa kusa da ƙarshe dukkansu wakilai ne zan zano su akwai malam umar zomaina zomawa malam umar zomawa duk shekara sai na ga rubutun an yi shi na jin waɗin ce ake raba zumuncin kararen da suke ɗauke da ita amma ba haka ba fadilci sheikh umar na san shi na san sunan sosai shi makaman bayanin ko yawa bayan nan akwai dakta abdullahi abubakar dingyadi shi ma yana nan shi ma yana gurin tafsiri sai dr aliyu umar sharu shi ma yana gurin tafsiri gwadabawa sai dr siddiq abubakar gida dayabo shi ma baya nan sai kuma alhaji abubakar umaruma umaruma yawa shi ya gashi nan yawa sai kuma malam husaini adamu zuru insha Allah sai kuma injiniya ibrahim tsohon tambuwal shi ma yana nan yawa masha Allah tabarakallah injiniya sai kuma liman nasir ibrahim unguwar rogo shi ma yana nan a baya shi ma ya je wajen karatu sai kuma ah, malam umar dan galadima a baya da lafiya shi kuma to Allah ya tashi kafadarsa sai malam shehu umar shi ma baya nan ko na ina yake ne to masha Allah tabarakallah sai kuma malam Yahaya Ibrahim Kaura masha Allah masha Allah shi ma gashi can to sai kuma malam sai kuma Alhaji Ishaqa Jibril
izala izala masha Allah dattijo ba Kano ba Sokoto sai kuma malam Sa'id Adam malam Sa'id Adam shi ma yana wurin tafsiri sai kuma malam Jamil Rabi'u social media ne su kuci gashi gana ok a lallai kan malam jamilu ku ci mu ma mu ci ba mun kun ci ku ba mu mu ci mu ma sai kuma malam aliyu ladan yabo daraktan agaji shine mataimakin sakatare a wannan kwamiti sai kuma alhaji abubakar m bande alaikum salam shi kuma malam bande shine sakatare Ah, ga account number a daga baya za ta wasu ne to masha Allah barakallah jama'a hikima
ga su- sunan sunan sunan kwamit sunan account din kenan kwamitin marayu lambar account account din kuma shine 000 sifiri sifiri guda uku sai takwas zero ɗaya tara takwas bakwai shida 000 takwas zero ɗaya tara takwas bakwai shida 000 80 19 876 000 80 876 to akwai wani account din ma a Jaiz Bank shi ma sunansa kwamitin marayu shi ma 00017595160 zero guda uku sai ɗaya bakwai biyar tara biyar ɗaya shida Allah ya ba da ikon taimakawa
tsawon shekarun nan goma sha shida muna samun nasara gwargwado game da ayyukan alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wata'ala yau kuma gashi Allah ya kawo mu wannan rana wanda za mu kaddamar da shi kamar yadda muka saba da shekara haka da wannan ina so in fara mika alhiniya da amma da maraba ga duk jama'an da suke nan haddai ba a ce shugabanni ba da ke nan um, nan muna tare da shugaban izala gaba ɗaya na wannan jiha muhammadu awa romo da waɗanda a makarabansa waɗanda suke taimaka mana ga wannan aiki shi ya sa har muka samu ke samun nasara a kai a kai alhamdulillah kuma na godiya ta musamman ga shi wannan malamin namu wannan abubakar abdulsalam amma mai wannan wa'azi ya samu halatta wurin state namu kuma har yana yi mana wa'azuka game da ayyuka na alheri gaba ɗaya yana fassara mana qur'ani kuma na saurari alhamdulillah kamar yadda kuka sani zan je directly zuwa ga sha'anin ayyukan wannan kwamiti kwamiti ko ne kun san shi ana yi shekara shekaru muna zuwa nan mu nemi taimako ga al'umma to muna samun nasara ƙwarai da gaske. daga cikin nasarorin da muke samu muna amfani da wannan tallafi don taimakawa marayu irin wannan lokaci mu ɗinka musu sutura gwargwado mu ba su mun fara da wajen marayu kamar ɗari uku da wani abu amma yau a cikin wannan ƙungiya kaɗai muna da marayu da suka kai wajen dubu shida sannan kuma kowace shekara muna samun ƙarin ayyuka don yanzu wannan aiki namu ya kunshi tallafa wa marayu wajen sha'anin ba da musu sutura da sha'anin ba su ilmi gwargwado ba da ilmi na addini da na sana'a muna koyar da su sana'a akwai wuraren sana'a da yawa inda muka buɗe ma kai marayu kamar irin ɗinkin tela da sauran ayyuka bayan haka nan kuma muna samun ama tallafa marayu ta ɓangaren neman ilimin zamani mu kai su makaranta firamare zuwa har secondary school yanzu haka muna da yan secondary school billa adada a cikin su kuma masu neman taimako da tallafi kuna ganin su kan hanya kuna ganin su gidajen ku gidajen ku to akwai taimakon da muka bullo da shi gabara mun taimaka ma yan gudun hijira masu ɗimbin yawa da sutura da abinci wannan shi ba daga babu koro da wannan wannan tsari sannan akwai tsarukan da muka fito da su kamar neman ama zakka wanda yake da yake iya bada zakkar shi sai ya bada zakkar shi mu amfani da ita zuwa ga marayu amma don tallafa ba su waɗannan su ne ɗaya daga cikin ayyukan ne aminan da muke yi eh to an sanar da ni cewa akwai amma yaran waɗanda muka tura wajen shi a ne lahiya health technology kuma suna nan suna karatu a hali yanzu kuma sun yi nisa kuma marayu ne waɗanda marayu kuma na sosai waɗanda ba su da galiyo ko miskarin zai taimaka kwakwalo su muka tura su yanzu nan ba daɗaya ba za su garaje shi insha Allah wannan su ne ayyukan da muke fama da su kuma su muke taimako muke mika taimako ga marayu idan muka tattara da wannan ina jin zan mika godiya ta musamman ga shugabannin wannan kungiya da suke tallafa da suka kuma tsaye suka jajance domin wannan kwamitin shi aikin shi muna kuma gode ma ɗimbin jama'a da suke ba da suke sa dukiyar su mu kuma kamar yadda muke ga muku kowace shekara muna ga muku amana ce aka ba mu kuma muna rike da ita gwargwadon ƙarfin mu kuma muna fata Allah ya sa abin da shi amfani duk jama'a da suka fara gudunmuwa da mu kanmu da muke sarrafa gudunmuwa nan zuwa ga su mu rayu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa sahbihi wa man walah amma ba'd to kamar yadda aka umarce ni in fara kaddamar da wannan asusu mai albarka da fatan Allah madaukakin sarki kuma ya karba daga gare mu baki daya akwai tufafi daga bangare na ni abubakar abdulsalam muhammad gwale a matsayina na mai gabatar da mai lura da wannan majalisi da ake fassara ma'anonin ayoyin Allah subhanahu wata'ala akwai tufafi na mutum goma a tamfa guda shida da kuma shadda guda hudu wanda za a ba wa marayu da fatan Allah ya amfanar da su mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya karfa mana zan miƙa wa Allah ma malam a Rashid Suleiman je ga shi ma don ya sanar da abin da ya bayar.
a sunana a zai su ne mai kega a insha Allah akwai a tamfa ta mutum uku akwai kuma shadda ta mutum biyu da ta gabatar a wannan kundin
to masha Allah barakallah mun ji malam ta sabu gudunmuwa tufatar da marayu guda goma a maza shidda mata hudu shi ma alaran ma maza uku mata biyu marayu goma sha biyar kenan insha Allah za su gudunmuwa ta samu daga shi ma nan abakar abdulsalam da alam ma abdulrashi suleiman yanzu na mutum ga shugaban kungiya shi ma mai fita shi gudunmuwa Allah taimaki shugaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato wannan tsari kamar yadda mai girma amsara ya bayani kowace shekara shi ke jagorantar wannan tallafin ko kuma wannan kwamitin bayan tsakani da allah bara duk wanda allah gwada ma azumin bara ya san wallahi an yi zafi kuma zafi na ƙoli amma wallahi dattijon ba duk zahin da aka yi duk gumin da aka yi da shi da yan kwamiti ne ka hitowa musamman wani taimako da wani ban Allah bai na taimaka ma na duk da allowance ɗin da an ka ce a ba yan kwamiti masu yawon nan ya ce wallahi ba kuɗin da an ka ce a ba mu ba sai dai ƙungiya ko kuma bayan Allah ne ya bai da wannan taimako shi da wasu kuɗi na ba wannan yan kwamitin amma wallahi cikin kudin kun a nan talbin jan kai wallahi ko ko ba a karba in ga ba amma da Allah ya tsara kai wannan rayuwarka to ne ko san wanda baka ne na can kasuwanci ya ka saka da haka uban gani ne yana yi mana tafsiri to shi ma dai wani irin na gashi nan don haka ni na bai da tallafi ga marayu na mutum bakwai da fatan Allah wani shi ya jagora
masha Allah barakallah aka ce ka tabu humisk wa fi zalika bala tana fasu tana fasu to a yanzu kai tsaye za mu je ga shi mai malamai shek imam mai dama shagari wanda mataimakin sakatare na jiha alhaji ladan wurin da ke wakilta shi ma za mu shiga shi da ruwa na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, shugaban majalisar malamai imam umar mai dan mashagari ya wakilta ni domin in ba da nashi gudunmawa ga wannan kwamiti na marayu wanda ya yi tanadin rayu biyu da marainiya uku kenan mutum biyar ga su insha Allah Allah ya sa albarka
a masha Allah barakallah an nemi in isar da sako cewa Muhammad Isa ya ba da dubu biyar.
na darekta na 'yan agaji na jiha amir mamadu rundunar cewa ke ilela ya ba da gudunmuwa kudi naira dubu ashirin wato kun ji rassa uku na kungiya a bangaren mulki bangaren malanta da kuma agaji shi darekta na 'yan agaji amir mamadu rundunar cewa ke ilela ya ba da gudunmuwa kudi naira dubu ashirin allah ya saka mishi da alkhairi wani mamadu wa
محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا